الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين wai kafirai da suke kirari suna cikin kafircinsu an yi wa'azi an yi wa'azi ba su karbi wa'azin ba an gaya musu abin da aka yi wa kafiran annabi nuhu an gaya musu abin da aka yi wa kafiran annabi hudu an gaya musu abin da aka yi wa kafiran annabi salihu da kafiran annabi ludu duk ba za su wazantu ba da suke cewa su ba su yadda za a yi tashin kiyama ba in kuma gaskiya ne za a yi tashin kiyama din a ta san musu kakanninsu da iyayensu su gansu su tabbata lalle za a yi tashin kiyama bayan an mutu Allah ji a abun mamaki a hum khairu nam qawmu tubba su suka fi ko ko mutanen tubba da awwal su suka fi tubba wato sunan kowane sarki ne a yaman da manyan kasashen duniya din wato daga paris da rome da yaman da to kowane mutum ya zama sarkin a yaman ana kiransa tubba kowane mutum ya zama sarkin sarkin rome ana kiransa kaisar kowane mutum ya zama sarkin sarkin paris ana kiransa kowane sarkin paris ana kiransa na rome ana kiransa kaisar na paris ana kiransa haka kuma na na na misra ana kiransa fir'auna haka suke ka'idodin sunayensu kenan na sunan sarautansu kamar yadda mu a nan najeriya in mutum ya zama sarkin sokoto sai a kira shi sarkin musulmi in ya zama sarkin adamawa a kira shi lamido in ya zama sarki a barno a kira shi shehun barno in ya zama sarki a ƙasar nufe a ce masa isu nufe to haka yake a wannan zamanin nasu hum khairu na mukamu tubba shi tubbo da awwal shi musulmi ne jama'ansa ne kafirai Allah ya halakar da su to sun taɓa biyawa a cikin tafiya suka biyo wani garin da za a aiko annabi shine madina da suka ga garin suka ce nan ne za a aiko annabin karshe nan zai yi ƙaura ya zo ya zauna to sai ya rubuta takarda shi tubbo da awwal ya ce akwai mutanensa da ya bari a wurin su su ne asalin lansaru to sai aka ba su takardar cewa yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi yana daga cikin al'ummarsa wannan wannan wasiƙar ana gadonta ana gadonta har lokacin da Allah ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina da ya sauka gidan abu ayyub al-ansari akwai wasiƙar a hannunsa yana daga cikin masu gadon waɗancan shi yasa ake ce masa tubba hum khayruna qawmu tubba wallazina min qablihim ko kuma kafircin su ya bi na mutanen da suka riga mutanen tubba wato su ne mutanen annabi nuhu kenan da annabi hudu da annabi salihu ko sun fi su ne ko kuwa mutanen da suka riga su kafirci ko waɗanne mutane ne wallazina min qablihim ahlaknahum mun halakar da su basu gagara ba su ma mutanenka kafuran makka za mu halakar da su za ka gani za mu kama maka mutum saba'in mu kashe maka su a gabanka ka sa a tura su a cikin tsohuwar rijiya saba'in din nan mu ɗaure maka wasu saba'in kuma sai abin da kace ka yanka musu fansa su biya sallallahu alaihi wa sallam sannan zo ya fatu makkata ka shigo garin da sojoji dubbai ba wanda ya sai daga maka kara sallallahu alaihi wasallam wannan duka sai ya samu ahum khairuna maqamu tubba wallazina min qawlihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أي إيكم kowa ya dubi sama da abin da yake sama kowa ya dubi ƙasa da abin da yake ƙasa ya san muna da iko in ji Allah kuma halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duka mun halicce su ne da gaskiya ba don wasa ba ce ba mu halicci sama da ƙasa don wasa ba ma karin lahuma illa bil haq walakin na aksarahum la ya'lamun ba mu halicci sama da ƙasa don wasa ba don gaskiya muka halicci sama da ƙasa walakin na aksarahum amma yawancin mutane la ya'lamun ba su sani ba na yawmal fasli miqatuhum ajma'in dukkan halitta gaba ke daya da mutanen kirkin da mutanen banzan da kowa da kowa ma akwai rana da za ta zo a tara su gaba ɗaya a wajenmu in ji Allah wannan ranar ita ce yawmul fasli ranar da za a raba tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da ake raba tsakanin mai bin gaskiya da mai bin ƙarya rannan shine yawmul fasl ranar rabawa miqatum shine lokacin da muka ajewa kowa da kowa ajma'ina gaba daya za mu tara su a wuri daya mu yi musu hisabi yawma la yawma ولا يغني مولا أم مولا شيئا wala hum yunsarun yawmal fasli din nan ranar raba ƙarya da gaskiya din nan yawma wata rana ce layuni anhum layuni maulan an maulan shay'an mai kowane mai jibinta ba zai ba zai wadatar da wanda yake jibinta da komai ba idan mutum wanka ne to shi maula ne naka in mutum kaninka ne maula ne naka in shi babbanka ne ko kowane ɗan uwa dai mauran ne haka bawa wanda aka bari haka kuma shi ubangijin bawan mai jibintar lamarin mutum shine maulansa yan wala yughni maulan am maulan shay'an wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su su kafirai a raba su da azaba ba من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم da aka ce mutum ba zai wadatar da masoyinsa mai jibintar lamarinsa da komai ba amma fa banda wanda suke muminai illa man rahimallah banda wanda Allah ya yi musu rahama domin su muminai a cikin rahama Allah suke wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd su kan za su yi juna za su taimaki juna illa illa man rahimallah innahu shi Allah huwa shine al-aziz mubwayi mai karya kafure da kafirci ar-rahimu mai tausayi mai jigan mai jigan musulmi musamman a lahira wa rahmati wasiyat kulli shay'in wanda rahamarsa ta hada ko ina da ko ina na shajaratar da ƙumi ta'amun lasim wato bishiya da ake kiranta a shajaratul mal'unatu fil qur'an bishiya ce wadda take tsirowa a cikin jahannama idan ta yi huda sai jahannama ta yi ta kuka saboda tsoron wannan bishiyar to bishiya ce da take tsirowa innaha shajaratun takhruju fi asril jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين shine Abu Jali ya tara mutane yana wasa ku zo ku ji abinda Muhammadu yake faɗa wai bishiya ne amma za ta tsiro a cikin wuta kun san wannan wato zaqum din nan bari ka gani abin da ake zaqum in ji shi kafirin sai yasa aka hada abin tauna wanda aka hada da mai da zuma da wasu da dabino sai ya raba mutane ku tauna ku ji to kun ga kuna tawa kuna ji zaqum zaqum zaqum go to shine zaqum din da Muhammadu yake faɗa ya mai da shi wasa inna shayrata zaqumi ta'amu lasim wannan bishiya wato ita ce abincin mutane masu yawan sabon Allah masu ƙarya affaki nasim da shi aka zo ma a farkon wannan sura كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم wannan bishiya abincin masu yawan saƙo ne laysa lahum ta'amun illa min dari' la yasminu wa la yughni min ju wato kalmuhul kaman narkakken azu narkakken tagulla haka shi kuma za a za a zuba musu na sha ta ghalifil buduni wannan narkakken tagullan nan yana zaɓarɓaka a cikin cikunan kafirai ka gali da hamimi kamar yadda ka san idan ruwa ya tafasa a cikin tukunya yake yi yake yi to haka narkakken narkakken ƙarfen yake yi a cikin cikinsu خذوا خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم wannan kafirin abu jali wanda ya mai da wannan karatun abun wasa a ranar lahira sai ya sa mala'iku ce ku zo ku kama shi fatuduhu ku yi masa mummunan kamu ila sawa'il jahim kai can tsakiyar wuta ثم سبوا ثم سبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إن كن كي تكير وتا كدوكو روا تفشش كنا قارا وأكن كنسا ثم سبوا فوق رأسه كذور وان تفشش روا أكنسا min azabil hamimi daga ruwa wanda yake tafashashe ku ta kwarawa a kansa zuqin laka anta al karim a lokacin Abu Jali yana kirari duk Makka wai ba kamarsa dukkan Makka ba kamarsa shine babban mutum wanda yake ba kamarsa a Makka sai ce to in kun kai tsakiyar wuta ku riga ɗaukan ruwan zafi kuna kwara wa kanza ku ce masa zuk ɗanɗani azaba inna kai anta kai ne al'azizu babban mutum ka ke kiran kanka babban mutum alkarimu babban mutum mai daraja ka ɗanɗana azaba ya babban mutum kai ne kace kai babban mutum ko to ka ɗanɗana azaba wanda kake mutunta nan gashi ka ganta kuru-kuru da idonka ka ganta a jikinka innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun ba abu jali kadai ba kowane kafiri haka za a yi masa a lahira zuk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun sai riga gaya wa kafirai abinda kuke shakkar faruwarsa din nan na tashin kiyama gashi ya faru kiyama ta tashi azabar da kuke musu ba za a yi muku ba gashi nan ana yi muku inna hadha ma kuntum bihi tamtarun abinda kuke shakkar sa din nan gashi ya zama gaskiya tashin kiyama da yi wa kafirai azaba innal muttaqina fi muqamin amin a lokacin da ake azabtar da waɗannan kafirai masu tsoron Allah fa an riga an kai su wani mazauni amintacce wanda ba a jin tsoron wani abu zai faru a kansu ba su da jin tsoron wani abu zai faru gare su ko a fidda su daga inda suke ko ko wani abu ya zo musu daga wani wuri babu wannan a cikin aminci suke zaune fi muqami namin fi jannatin wa uyun muqami namin mazauni amintacce din nan shine fi jannatin a cikin aljanna za su zauna ba tsoro ba bakin ciki babu rashin lafiya ba tsufa sai jin daɗi yake ƙaruwa kullum innal muttaqina fi muqamin amin fi jannatin wa uyun suna cikin aljanna magudana suna gudana tare da su na ruwa mai kyau da nono mai kyau da zuma mai tacicciyar zuma da giya yalbatuna min sundusin wa يلبسون من سندس واستبرق متقابلين za su zauna cikin wuri amintacce din nan suna kallon junansu ba mai ganin iya ɗan uwansa yalbasu na min sundusin kuma za su sa tufafi na alhariri wanda yake mafi kyau wa istabragin da na da na istabrak istabrak din ma nau'i ne na hariri amma ya fi wannan na farkon kauri yalbasu min sundusin wa ya fi sundus kauri wa istabrakin da wani wani kafin ne na aljanna wanda cikinsa da bayansa duka mai kyau ne mai zane ne mutaƙabili na suna zaune suna kallon juna kazalik wa zawwajnahum bihurin in yadda kaji yadda za a yi wa kafirai din nan haka abin yake yadda kaji yadda za a yi wa muminai masu tsoron Allah din nan haka yake wa zawwajnahum waɗannan mun riga mun musu mata bihurin inin da mata irin na aljanna wanda suke wanda duk ya gansu sai hankalinsa ya tashi don ganin kyansu shine hara ya huru ya gigita hankali ganinsu yana gigita hankali kuma farare ne inin masu kyawawan ido yad'una fiha bi kulli fakihati naminin yad'una suna duk abin da suke lafiya ma sha'una khalidina ma yad'un duk abin da suke nema ga wildanun mukhalladuna suna yawo sai su kawo musu duk abin da suka nema za a kawo musu wildanun mukhalladuna su kuma aikin su kenan ba da abin sha ba da abin da aka nema يدعون فيها بكل فاكهة آمنين za su nemi duk abin da suke marmari a kawo musu suna cikin aminci da kwanciyar hankali لا يذوقون به الموت إلا الموت الأولى ووقيهم عذاب الجحيم ba za su ɗanɗani wata mutuwa ba illal mawtatul ula banda mutuwar da suka ɗanɗana a duniya lokacin da kwanansu ya ƙare wannan mutuwar ita ce kaɗai sun riga sun yi ta kuma yanzu yi ga aljanna ba sauran mutuwa a cikin aljanna har ma suna cewa mana afu ma nanu mayyiti afu ma nanu mayyitin yanzu ba mutuwa mun zauna kenan har abada har abada yaran aljanna za su zauna cikin jin daɗi Allah ya samu a cikinsu da fadalarsa. Fadalan min rabbi zalika huwa al-fawzul azim wa'anna abubuwa duka da Allah zai wa ƴan aljanna ba fa aikin su ne yake ba su wannan abun ba a'a falala ne daga Allah ubangiji falala ne daga Allah ubangijinka ya rasulullah zalika samun wannan ko shi ne alfawz babban rabo al'azim mai girma jama'a ai ta kokari na neman aljanna ai ta kokari na nesantar wuta kar ya zamo kullum muna karanta waɗannan abubuwa kamar muna gaya waɗansu ne kanmu ne fa muke gayawa mutum ga hanya guda biyu nan hanyar yardan Allah ga hanyar fushin Allah to in ka bi hanyar yardan Allah in Allah ya yarda zaka gamu da wannan alƙawari in kuma aka yi rashin sa'a ka ɗauki hanyar fushin Allah to abin da aka faɗa na bala'i da sharri da azaba dufa zai same ka Allah ya kiyaye فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون في ونا القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا فإنما يسرناه أبن دسا يسوكي يازوني تهنير باكين كمي البركة إن با هكا با ونيمة دكرن تمغنا الله Allah wa zai iya maganan Allah balle ya karanta maganan Allah amma sai Allah ya sauwake shi wa inna yasarna bi lisanika tubashshira bil muttaqina wa tunzira bi qamal ludda an saukar da shi daga lahul mafuz ya zo sama'ud duniya lokacin da wani abu ya faru sai a ɗauko a kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya karanta wa mutane banda Allah mai iko mai falala ta yaya ɗan adam zai iya karanta maganan Allah wane mutum to amma Allah ya sauwaƙe ana karanta shi saboda ya biyo ta baki mai albarka Allah ya sauwake shi bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da shi haka wani malami yana cewa amma a kuskure yake yake aka ce masa maganan Allah ba farko ba ƙarshe ba bayyanawa ba ɓoyewa sai ya ce to malaman tauhidi su suka fara ɓadda mutane da suka ce magana Allah ba farko ba ƙarshe ba bayyana ba ɓoya suna so su gaya mana kenan ƙur'ani ba magana Allah ba ne domin ƙur'ani ana bayyanawa ana ɓoyewa da farko da ƙarshe shi malamin a cikin kuskure yake bai san ka'idar addini haka ba yana tsammanin iyakan abin da ya karanta ya fahimta shine addini amma in ba haka ba ai Allah mai iko ne idan mutum yanzu yana zaune sai fitsari ya kama shi idan fitsari ya kama shi wa ya gaya masa fitsari ya kama shi Allah da hausa ya faɗa ko da larabci ko da fulatanci da farko ko da ƙarshe ya bayyana ne ko ya ɓoye idan kashi ya kama mutum wa zai gaya masa cikinsa ya cika da kashi dole ya tashi ya zubar wa zai gaya masa Allah ta Allah ya gaya masa a ne ko a bayyane ko da farko ko da ƙarshe ko da murya haka kuma kowane abu shi na Allah ba a kwatanta shi da na mutane kwatanta sha'anin Allah da sha'anin mutane bata ne laysa kamilihi shay Allah ba wani abin da yake kama da shi ba sha'anin da yake kama da sha'aninsa subhanahu wa ta'ala fa inna ma yassarna abin da yasa muka sauke alqur'ani yasa yara suna haddacewa manya suna haddacewa laraba suna haddacewa ajama suna haddacewa bilisanika saboda ya biyo ta harshenka mai albarka sallallahu alaihi wa sallam fa inna ma yassarna bilisanika la'allahum yatadhakkarun don mutane su yi tunani san wannan alkur'ani mu'jiza ne daga Allah ya kawo maka ya zama mu'jiza gare ka sallallahu alaihi wasallam fartaqib innahum murtaqibun ya rasulullahi saurari alkawarin da Allah ya yi maka cewa in ka yi tsawon kwana zai kama maka waɗannan mutane ka ga an wulakantar da su a gabanka kuma za ka shiga garinsu ba wanda ya sai motsi sai abin da ka ce za ka ga wannan insha Allah ya rasulallah ka saurara za ka ga wannan su kuma su saurara za su ga wulakancin da zai same su da kuma darajar da za ta same ka nan gaba ranan da manzo Allah ya fito makka ya shigo duk garin ba wanda ya san motsi sai annabi tura bilalu ya shela ya gaya wa abinda annabi yake so a gaya mutane aka sauka aka tafi safa da aka yi haka sai a dan abu jali ikrama sai ya gudu wai ya gode wa Allah da Allah ya sa ubansa ya mutu bai ga wannan abun abun abun abun haushi ba yanzu Muhammadu ne shigo garin nan haka ba wanda ya sai motsi a gari gaba daya sai abin da ya ce wai ya gode wa Allah tun da ubansa ya mutu bai ga wannan ba a ina uban nasa ya mutu ba a badar ya mutu ba yaro karami ya ƙara sashi abdullahi mas'udin ya ƙara sashi ya ɗaura kunnensa da igiya yana ja kirkir aka yanke kan aka kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wannan ba wulakanci bane amma ce wannan abun haushi wanda ya faru yau a makka gara da ubansa ya mutu bai gari ba ya gudu da ya gudu Allah sa ina da rabo zai je ya haye ruwa ya shiga ƙasar habasha mai jirgi ya ce shi ba ya ɗaukan kowa sai wanda ya faɗi la ilaha illallah sai ikrama ya ce da ina faɗin wannan na bar garinmu sai ya tsaya ana nan sai matarsa ta biyo shi ita musulma ce da ta biyo ta same shi ana cikin wannan hali yace ta ce masa ka zo na ɗauka masa na ɗauka maka amana wajen annabi Muhammadu ba abin da zai same ka ka zo mu koma ka zo mu koma to shine ta ɗauke shi ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaya mutane ikrama ya musulunta ya shigo cikin mu da Allah kar ku zagi ubansa Abu Jahali zagin ubansa zai bata masa rai Allah ya nuna wa annabi waɗannan al'amura duka sun yi saurari wulakanci ya samu ɓangaren annabi annabi kuma ya saurari alkawarin da Allah zai cika masa Allah ya cika masa alkawari ya wulakantar da makiyansa sallallahu alaihi wasallam farda ibn nan murtaqibun rahmanir rahim jafiya tana daga cikin hemaye ita ce kusa da ta ƙarshe tana farawa da hamim hemin kamar sauran hemaye da suke muka karanto muka yi kusan ƙare su yanzu suna somawa da hemim ko hamim tanzilul kitabi saukar da wannan alƙur'ani min Allah daga Allah ne al'azizi mabuwayi alhakimi mai hukunci mai hikima. Inna fi samawati wal ardi la'ayatin lil mu'minin Haƙiƙa inna la'ayatin akwai abubuwan mamaki إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين hakika akwai abubuwan mamaki da yawa a cikin sama da ƙasa wa muminai domin su ne masu fa'idantuwa da ganin ayoyin Allah وفي قتلهم وما يقص من دابة آيات لقوم يؤمنون
fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun kowa ya dubi sama ya dubi kasa ya dubi abubuwan da suke tsakanin sama da kasa da abubuwan da suke rataye a sama da abin da suke shimfiɗe a kasa hakika ya isa ya gane ikon Allah Allah mai iko ne kuma in ka dubi ma mutanen gaba ɗaya kai kanka ɗan adam in ka dubi kanka ya ishe ka aya da lokacin da uwarka da ubanka suka yi aure su biyu ne kawai suke shiga ɗaki suna fita su biyu sannan ubangiji ya karɓi maniyin babanka ya haɗa da maniyin uwarka ya ajiye su suka yi kwana arba'in suna ruwa sannan aka rufe haila ta daina zuba waje sai tana zuba cikin ruwan nan sai ruwan nan ya zama jini gudan jinin ya zama kwana arba'in sannan daga baya aka mai da gudan jinin nan ya zama nama daga baya aka, rab, aka yi rabtan ɗan adam da wannan nama kwana arba'in sannan aka yi halittarsa ɗan adam ɗin aka yi masa komai da komai aka fesa masa rai sannan aka fito da shi nan duniya yana yana rayuwa yana shan iska na Allah yana shan ruwa na Allah yana shan nono daga bayin Allah har ya soma rarrafe har ya soma tafiya har ya soma ɗaukan kaya har ya soma aikin ƙarfi daga baya ya tsufa ya zama kamar shuka wannan ma ya ishi kowa aya shi da kansa ya mutum ya gane ayan Allah a jikinsa kuma ya busu min dabbatin haka kuma dabbobin Allah da yake fesawa a bayan ƙasa manya da ƙanana tun daga raƙuma da shanu da tumaki da awaki da namun daji da ƙwari da suke yawo tsakanin sama da ƙasa ganin waɗannan ya ishi mu ayoyi wa mutane masu maida maganan Allah ya ƙini sun tabbata
وخشيات الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون واختلاف الليل والنهير وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتزريف الرياح آيات لقوم يعقلون yadda aka nuna mana sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa da halittanmu da dabbobin da Allah ya shimfiɗa a bayan duniya sun ishe mu aya Ah, haka kuma waktilafin laili wanda hiri da canjawan dare da rana dare ya zo ya gaji rana rana ta zo ta gaji dare wani lokacin dare ya yi tsawo ya fi rana wani lokacin ranar ta yi tsawo ta fi dare waktilafin laili wanda hiri da ayatin kuma an zira Allah minas sama min rizqin da arzikin da Allah yake saukarwa daga sama wanda shine ruwan sama faye bilar da ba da mautiha ya raya ƙasa bayan ta bushe ta zo ta kumbura ta fitar da tsirrai abincin mutane da abincin dabbobi wa ma'azalla min sabirikin fa'ayi bilar da tasrifin riyahi da canjawan iska wani lokaci ta zama mai sanyi wani lokaci ta zama mai zafi wani lokaci ta yi kudu wani lokaci ta yi arewa wani lokaci ta yi gabar wani lokaci ta yi yamma waɗannan abubuwa in an tara su da ayatun sun isa abubuwan mamaki likamin ga mutane ya lona masu hankali
تلك آيات الله
تلك آيات تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وأن أبو باب داشدا da aka lissafa hakika ayoyi ne na Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim in ka dubi sama ka dubi ƙasa ka dubi kudu ka dubi arewa ka dubi gabar ka dubi yamma ka dubi jikinka ya isa aya wa'annan ayoyi da aka lissafa guda shida su ne tilka ayatullah muna karanta maka waɗannan ayoyi na duwa alaika bil haqqi muna karanta maka da gaskiya ba ba ba tatsuniya ba da na duwa alaika bil haqqi ubayi hadisin ba da lahi wa ayati yuminun su waɗannan mutane kafurai ga abubuwa da Allah ya yi na sama da ƙasa ga ikonsa to da ubayi hadisin da wani magana ne za su yi imani bayan Allah ya nuna musu ikonsa kuru-kuru da idonsa da idonsu suna gani da ayoyinsa to me za su yi imani da shi kuma tun da ba su yi imani da Allah da ayoyinsa ba da me za su yi imani tun da ba su yadda sun yi imani da Allah da ayoyin da a manzo Allah ke karantawa ba ku bai hadisin badin layi wa ayati yuminun wailun likulli affakin nasim kalimar azaba ta tabbata likulli affakin ga dukkan mutum mai yawan ƙarya asimin mai yawan zunubi duk wanda ya ƙaryata ayoyin Allah to duk abin da ya faɗa ƙarya ne يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم wannan mutum mai yawan ƙarya mai yawan aikata zunubai domin duk wanda ya ƙaryata gaskiya ba maƙaryaci kamar wanda ya ƙaryata gaskiya wanda ya ce gaskiya ƙarya ne to ba mai ƙarya kamar sa ya zo ayatin la tuzri alaihi yana jin ayoyin Allah alkur'ani ana karanta masa sun mai sirru mustabiran sai ya doge ya ki canja ra'ayinsa don jin ayoyin nan mustabiran yana mai girman kai ka allam yasmaha kaman ba karanta masa ayoyin nan ya ji su ba fa bashiru wannan mutum kai masa albishir bi azabi nalimin azaba mai radadi tana jiransa wata irin azaban da Allah bai faɗe ta ba azabin wata azaba alimin mai radadi tana jiransa kai masa albishir wato nan an masa gatse ne asalin albishir wato labarin alheri ne za a baiwa mutum har jikinsa ya murna da wannan labari ya samu sakin fiska bashararsa ta saboda haka ake ce bashirhu to amma yanzu wai da wuta ne aka yi musu albishir da azaba mai radi aka yi musu albishir don gatse وإذا
علم من آياتنا شيئا اتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم إذن ياسا من آياتنا دكتين آيوهم شيئا ونابو ittakhadha huzwan sai ya mai da ayoyin abun wargi abun wasa ulaika wannan mutane lahum azabun muhinun wata azaba ta wulakanci tana jiran su duk mutumin da ya so makaratu ya iya larabci ya bude littafi mutane suka taru gare shi zai musu wa'azi a cikin wa'azin sai aka ji yana zagin waliyai yana zagin zikirin Allah to ya san wani abu daga cikin ayoyin Allah don ya ɓadda mutane da ɗan abin da ya koya ɗin wai za alima min atina shay'an idan ya san wani abu daga cikin ayoyinmu ittaka za ta ya mai da huzuwan abun wasa ulaika lahum azabun muhin masu wannan irin lamari azabun muhin wata azaba ta wulakanci tana jiran su abin da yafi kyau ga mutum in yayi karatu yana karatu abin da ya gane ya fassara abin da bai gane ba ya wuce amma kada ya ce kowane abu sai ya dawo cikin iliminsa ba foga kulli zi ilmin alim komi iliminka akwai wani mai ilimi wanda ya wuce naka in ka ce dukkan ilimomi sai sun dawo cikin iliminka ka taƙaita ilimin da annabi ya zo da shi daga Allah kenan saboda haka mutane su yi hattara masu ɗaukar littafin Allah suna karantawa suna zagin waliyan Allah suna zagin zikirin Allah ko suna zagin wasu sahabban manzon Allah to su yi hattara wannan aya tana kansu idan alima min ayatina shay'an idan ya samu ya san wani abu daga cikin ayoyin mu ittakhadha zai ya mai da ayoyin huzuwan abun wargi ulaika waɗannan mutane lahum azabun muhin akwai azaba ta wulakanci tana jiran waɗannan mutane جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أولئك لهم عذاب عظيم من ورائهم جهنم وإن متاني عذابا تولا كنجن داك فدا ذات سامي يزغى يد ذات زما gaba da bayansu jahannama domin wara ana kiran gaba da wara ana kiran baya da wara asalin manan wara abin da ya ɓuya daga gare ka ya kuma bayanka ba ka gan shi ba ko ya koma ta gabanka in ka waiwaya baya ba ka gan shi ba shi ne wara min wara hin jahannamu wuta tana gabansu tana bayansu ta kewaye su kamar yadda wani wuri ke ci azabu muqimun muhidun min wara hin jahannamu wala yughni anhum ma kasabu shay'an abubuwan da suka aikata duka ba za su wadatar da su su raba su da wannan azaba ba ba za su raba su da azaba na ba ko kadan wala yunyanhum ma kazabu shay'an wala mattakhazu min dunillahi awliya haka kuma mutanen da suka dauka dodanni ko ko suka mai da su malamai cewa duk abin da suka faɗa ba sa kuskure saboda haka ne su malaman su ne suka je wannan karatun manansa zagin waliyai waliye dodanni ne suka bi malaman akan wannan haka min warahim jahannamu wala yughnianu ma kasabu shay'an wala mattakhazu min dunillahi awliya wadanda suka zaba suka mai da jagororin su ba za su wadatar da su da komai ba cikin wannan azaba wadahum azabun azim wata irin azaba mai girma tana nan tana jiran su والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم هذا ون القرآن هدى شين شريعة ون القرآن شين شريعة wanda yake neman shirya duka ya zo ya samu shirya wurin alkur'ani kuma masana alkur'ani su karanta masa shi ba kamar yadda suka samu waɗanda suka samu ɗan ilimi kaɗan suka samu matakalan zagin bayin Allah da shi ba هذا هدى شيء القرآن شرياني للتافين شرياني والذين كفروا بآيات ربهم wanda suka kafirce wa ayoyin Allah Ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim lahum azabun wata azaba min rijzin daga irin wata mummuna azaba alimin mai radadi lahum ya tabbata gare su سخر لكم البهر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله ألا أبنجي الذي شيني وأن سخر لكم البهر يهور مكتيكو kuna ɗiban nama a ciki naman kadoji naman kifaye kuna ɗiban zinariya da azurfa da lu'lu'ai a cikin ruwan da murjani sannan kuma jirgi ya zo ya ɗauki kayanku yana gudu akan ruwan ba zai nitse ba in ka jefa tsakuwa cikin ruwan sai tsakuwar ta nitse in ka jefa ƙaramar ƙusa sai ta nitse amma ga shi jirgi ya ɗauko tons tons na ƙarafe yana kan ruwan bai nitse ba saboda ikon Allah da fadalarsa don mutane su samu yin arziki a ɗauko musu kaya daga waje a kawo musu a ɗauki kayansu daga garinsu a kai musu waje Allahu da zaka lakum bahara li tayriyal fulku fi bi amrihi domin jirgi ko jirage shi fulku yana ɗaukan muzakkari da mu'annasi yana ɗaukan jam'i da ifradi itairiyar fulku fi bi amrihi jirage suna gudu akan wannan ruwan da umarnin Allah da yardan Allah da ikon Allah wani tabtagu min fadli an yi wannan ne domin ku nemi farlan Allah da waɗannan jirage su ɗauki kayan ku su kai waje su ɗauko kayan waje su kawo muku gida saboda haka dukkan daular da ba ta da bakin ruwa bakin teku miskiniyar daura ce Allah kiyaye mu kada mu zama daular da ba mu da teku a kofar garinmu don jirage su ɗauki kayan mu su kai mana waje su ɗauko kayan waje su kawo mana Allahu lai zakar da kuma bara litayriyar fulku fi bi amrihi wa litabdahu min fadlihi don ku nemi falalarsa da waɗannan jirage wa la'allakum tashkuruna ko kuwa gode wa Allah Allah mun gode
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وذكر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ba wai kogi teku ne kadai Allah ya hore muku ba bayan Allah ya hore muku dabbobi raƙuma da shanu da tumaki da awaki har ma da kaji in baka san Allah ya hore maka raƙumi ba ka nemi kama raƙumin dawa ka gani zai kamu idan baka san Allah ya hore maka shanu ba ka nemi kama ɓauna kaniyar daji kaga za ta kamu idan baka san Allah ya hore maka dabbobi har ƙanana ba su tumakin nan da awakin nan ka nemi kama gada ka gani ko barewa ko batsiya kaga za su kamu kai har kaji da agwagi in baka san Allah ya hore maka su ba nemi ka kama kajin daji ka gani za su kamu saboda haka Allah ya hore muku komai da kuma sakkar lakum ma fis samawati Allah ya hore muku abubuwan da suke sama iska da hanyoyin rediyo da hanyoyin telefon da hanyoyi iri-iri da hanyoyin lantarki ma fi samawati ya hore muku iska ya hore muku hadiri ya hore muku komai da komai na sama wa mafilar da ya hore muku abin da yake bayan ƙasa jami'an duk gaba da ya hore muku shi kuma jami'an minhu kuma daga gare shi wani kafiri marubucin harun ya yi ya yi ya musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba sai ya ce masa mai zai hana ka musulunta ta a shi ba zai bar addininsa na kirista ba ƙur'anin kuma yana cewa annabi isa ai daga allah yake wa ruhun minhu wa ruhun minhu saboda haka shi ba zai bar addininsa ba tun da Allah da kansa alkur'ani ma ce shi annabi isa rai ne daga gare shi kenan ashe ya gaskata cewa wai annabi isa dan Allah ne sannan harunu